تقريبا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنزلة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زان سورة كراتم سورة آل عمران آية 60 أشهد أنكم Allah ta'ala ke cewa walin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu waghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wannan aya ta sauka ne lokacin da Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake muhawara da wasu daga cikin kafiran ainihin Madina da kuma ainihin Yahudawa su kafirin suna cewa annabi alaihi salatu muna tuhuma su akan ne isa suke bauta mu gumaka a matsayin ababen bauta sai suke cewa a su ba su bauta mu gumaka suna riƙon gumaka ne don soyayyarsu da Allah da kuma su kusantar da su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki liƙar muna ilallahi zulfa ko su kuma yahudawa mulana muhammadu rasulullah ya tambaye su nasara suka ce sai riƙe annabi isa ɗan Allah ne saboda hanyar riƙon shi haka saboda soyayyar da suke masa haka shi zai kusantar da su zuwa ga Allah babba ma'ana Allah uba kenan tunda shi ainihin shi Allah ɗaya misali hakan zai kusantar da su zuwa ga Allah uba abin da zaka ji kamar ba da faɗa ko ba ko su kuma yahudawa suna bauta ma ko su da uzairu dan Allah ne su ma sun kama wani kamar shane dan Allah wanda shi ma zai kusantar da su zuwa ga Allah mu da kucin sarki saboda su a ita gadin su uzairu shine dan Allah sai Allah ta'ala ce to ya maulana rasulullahi ga ya musu idan har da gaske suna son Allah yasa sai bauta mu gumaka dan su kusantar da su zuwa ga Allah an ji kamun kafa ba laifi bane na daya idan har da gaske waɗannan suna rukun annabi Isa ne ya kusantar su zuwa ga Allah kuma waɗancan suna rukun Uzairu ne dan ya kusantar da su zuwa ga Allah to kul ya musu ya maulana rasulullahi in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske soyayya da kuke ma Allah soyayya ce ta gaskiya to fattabi'uni ku bi ni inji annabi Muhammad ko inji Allah madaukakin sarki ban mulana muhammadu rasulullahi shi ke tabbatar da soyayyar Allah ya tabbata akan bawa yuhibbukumullah daga nan sai Allah ya so ku soyayya ta gaskiya kamar yadda kuka ce kuna sa kuna sa sa wa kullakum dhunubakum kuma gafarta muku dhunubanku da Allah madaukakin sarki Allahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wala mashawar islam shi ibrahim Allah kara masa da yake cewa wannan aya tana daga cikin mafi girman dalili da take nuna cewa haƙiƙanin alamar cewa dan adam masoyin Allah ne kuma bawan Allah ne kuma waliyin Allah ne shine a ga yana bin sunnar annabi Muhammad sau da kafa ba ji ba gani sannan ke ƙara cewa ba wata karama mafi girma kamar tsayuwa akan sunnar annabi Muhammad sannan shawar islam yake kara cewa babu wata hanya mafi kusa da sadar da ba zuwa ga Allah kamar bin sunnar Maulana Muhammad Rasulullahi kaga duka waɗannan maganganu ne guda uku wanda duk suna da alaka da ɗoruwa akan wannan aya mai girma kenan shawar islam ya kara cewa idan har mutum yana da'awar cewa shi masoyin Allah ne ko da'awar cewa shi waliyin Allah ne ko da'awar cewa ya san wani sirri tsakaninsu da Allah sai kuma aka neme shi a bibiyan sunnar annabi aka rasa shubran ya ce to ƙarya ne mai dawa ne kawai ƙarya ne zai wata alaƙa tsakaninsu da Allah sannan dai da wani alamar guda ya Allah wannan kai tsaye shawar islami ne ke faɗin wannan da kansa kaga kenan wannan shubran Allah ƙara masa da ya rushe duk wani mai da'awar hakikan cewa da cewa kuma ba zai sallah ba ko da sunan hakikan cewa da sunan ma'rifa amma kuma ba zai bi sunnonin Maulana Muhammad Rasulullahi ba zai halarta haram ya haramta halal ya abin da ya ga dama ci kuɗin wanda ya ga dama ya ainihin duk abin da ya ga dama ya yi ya ta wasa da sallah yana kaza kaza da sauransu yana ta matan mutane da sauransu to wannan shi Rasulullahi Allah ƙara masa yadda a matsayin sa na wanda shine ainihin ahalin zikir a wannan layi na harkar ma'rifa ya riga ya barrantar da kai shi ya ga mu duniya amanar mecece ma'rifa kuma hakikanin ma'rifa shine ɗauruwa akan zunzurutun ƙaunar maulana rasulullahi da kuma bibiya akan sunan shugaban islam da haka mafi girman alamar cewa mutum na Allah ne shine a gan shi akan sunan manzon Allah wannan shine mafi girma Imam Suyuda Imam Al-Janayd As-Salik yana faɗi yake cewa duk wani karama da wani waliyi zai nuna muku ko da yana tafiya akan ruwa ko yana tafiya akan iska ko me yake yi da sunan karama matukar aka neme shi akan koyi da annabi aka rasa suka ce ka ku gane shi dujal ne shi ne kawai saraka mafi girman karama shine a ga mutum yana taka tsantsan wurin min sunar maulan rasulullahi da kuma kauna ta da soyayya ta sa wannan shine magana ta gaskiya duk wani abu wanda ba wannan ba wallahi tallahi ƙarya ne duk abin da ba wannan ba na da girman zatin Allah ƙarya ne saboda ya kamata mutane mu kula mu daina wasa da shari'a mu daina wasa da sunnar Maulana Rasulullahi kowa ya iyaye ya taka tsantsan wani ganin yana bin sunnar shugaba alaihi salatu wassalam gurgudan yanda ka tsaya wurin bin sunnar manzo Allah gurgudan kimar ka da darajar ka a wurin Allah ce gurgudan yanda kake wasa da kiyaye sunonin manzo Allah alamar cewa kai ba komai bane a wurin Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu kama mu yi kun tsayuwa da istiqama mai karfi akan bin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah kara masa da ya kawo ta fa'ida yake cewa alqur'ani ya zo da biyayyan abubuwa guda bakwai duka guda bakun kowanne Allah ta'ala ya nuna karshen su ga baki daya a cikin bakwan nan Allah ta'ala ya tace tace tace biyayya ɗaya ce kaɗai mai natija wacce take tura ko take isar da mai ta zuwa ga alkhairi shawar islam ya kawo biyayya na farko ainihin bin san rai ko ko bin san zuciya ainihin wannan bin san zuciyar ne annabi kabila ya sabbaba kisan habila ya kashe kuma ya sabbaba mushi shiga wata ran tashi alkiyama sannan ya kawo magana akan bin san zuciya wa amma man khafa maqam rabbi wa amma man wa amma man menene wama makafan amara bihi wana nafsa anil hawa ko ya hana rai bin abin da take so amma wa amma man daga wa akhal al hayat ad dunya ka ga bi san zuciya na fa inal jahim min ma'wa to haka shi ma idan mutum ya bi san zuciyarsa to shi ma haka abin da zai kai shi zuwa ga halaka kenan ya kai shi zuwa ga shiga wutan jahannama da kuma hasara mummuna da tabiya mummuna Allah ka tsare mu alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga na shawar islami sai kawo kuma ainihin biyayya na gaba wanda yake ba na Allah ba shi ma wanda ƙarshen shi zuwa ga halaka shine biyayyan ainihin jagorori akan san rai jagorori akan ainihin ba gaskiya ba jagorori akan san zuciya kamar an yi shugabannin mulki ko shugabannin duniya ko abu ne kama da haka ko shugabannin sarakuna ko abu ne kama da haka shi kuma waɗannan ƙarshe zai bayani zuwa ga tura mutum shi ma ainihin zuwa ga nazamaran tashi alƙiyama da kuma shiga halaka sai kuma bibiyan san rai da bibiyan san zuciya na bi sha'awar sha'awar zuciya shine kamar yadda ani alqur'ani ke cewa fa fata bin ba da ya khalqum aba'u salatu wa tabu shahawati wa satakuna rayya shi kuma karshe idan mutum yana bibiyan san zuciyarsa abin da zai biyo baya shine mun bi shiga wutan gayya ran tashi alƙiyama to daga nan shi malamar ya lalace masa Allah ta tsare malamar ta manzo Allah sannan sai bibiyan mala'u na fir'auna wato jagororin mutanen fir'auna ya fadarsa da suka bibiya abin da yake so kashe shi ma ya halakar da su ya tura su zuwa ga ainihin wutan jahannama kamar yadda ainihin Allah subhanahu wataala ya ce ainihin da ƙarshen su dai wutan jahannama daga nan ainihin wa bi'sal wardu wardul mawrud ko tir da ainihin waɗannan mabiya da abin da aka da wanda aka bi ka da shi gaba ki ƙarshen su wutan jahannama inda Allah madaukakin sarki sannan sai biyayya na shida wannan shi ma ƙarshen shi bala'i shine biyar iblis shi ma alqur'ani ya kabarta mana cewa duk wanda ya san zuciyarsa ya bi shaidan to daga nan ƙarshe dai Allah ta'ala ya rantsi cewa la Allah amma jahannam min minka wa min tabaka min an-nas ai Allah ta'ala ya yi rantsi cewa sai a cika aljanna da kai da duk wanda ya bi ka ga waki da wannan shine biyayya nau'i shida daban-daban daban wanda Allah ta'ala ya karo su kowanne ƙarshen shi na dama ƙarshen shi shiga azabar Allah madaukakin sarki sai ya ya ɗaya cikon na bakwai shi ne bin annabi Muhammad. Shi ne hakikalin biyan da yake bayuwa zuwa ga Allah. Allah ta'ala maɗaukakin sarki ya manar kadda biyayyar annabi alaihi salatu wasallam shi ne ya tafi. Kuma ya ɗora sura fakat ala Allah. Duk wanda ya maza Allah Allah ya bi da rai ba wata biyayya wanda za a ce in ka bi wannan biyar ka ji Allah ya nemo dan hakan sai biyar Maulana Muhammad Rasulullah duk wani malami da duk wani shehi da duk wani wane ne ana jin sare idan umarninsa da hannunsa ya dace da sunnar Annabi Muhammad amma daga lokacin da ya fito na fito da sunnar shugaba da sallallahu alaihi to ba a yin sa ainihin ba kuma za a yi ainihin ba za a yi masa biyayya ba saboda kaidar la da'a kal makhluqin fi ma sifatil khaliq shugaba da salatu wasalam yake cewa ba wani biyayya da za ka nuna abin halitta ko waye shi in dai wannan biyayyan ko umarnin ya bayi zuwa ga sabon ma'ana alayi halin ya zama wajibi wannan aya na daga cikin mafi girman aya shugaba islami ya ƙara faɗin wata magana yake cewa ya isa annabi muhammad girma da alfahari da isa da martaba a wurin allah yayin da allah ta'ala ya sa biyayyar annabi biyar alaci ba wani wanda Allah ma zai wala asrafus ya isa annabi girma sannan ya isa annabi girma alaihi salatu wassalam ya zanto yayyasa shine alama mafi girma na cewa Allah yana son bawa in kuntu yubuna Allah fattabi'u yubukum Allah ya isa girma ga wani saka yan uwa sunnar annabi da ake faɗi da sun suke suka kurin dododo da sunna kaza kaza sunna ba kungiya bace sunna ba fatar baka bace sunna aiki su aka ce duk yadda za ka yi ka dage ka kwatanta bibiyar shugaba alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam ana bin sa ne a daɗi da wuya da so da ƙi kawai ya annabi ke so ya ya ce a yi haka ake son mu ne ba wai za ka bi annabi alaihi salatu wasalam akan abin da ya dace da sarar ka bane ko akan abin da ya dace da ra'ayinka ba haka bane wannan ba biyayya ba ce wannan sarrai saboda ana bin shugaba alaihi salatu wasalam ne a cikin komai kawai walau ya maka daɗi walau bai maka ba walau ka yadda walau ba ka yadda ba kowa menene ka kwatanta ayan nan da ta faru kan ainihin shugaba alaihi salatu wasalam da Talha da wani ba Yahudi Annabi alaihi salatu wasalam Talha ana da Talha ne ko yana da gona yana da fadama a karkashin gonarsa akwai gonar wani ba Yahudi Annabi alaihi salatu wasalam idan aka sako ruwa sai ya shayar da gonarsa sai ya gangara sai ya shayar da gonar ba Yahudi to kafin ya gangara shar da gonan bai hudan sai bai hudan yana korafi cewa dan menene sai an tsare masa ruwa sai ya gama daga gonan wani sannan ya gonan sa wannan san kai ne wannan san zuciya ya zo shugaba Allahu annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce masa a ya talaha to in gonan ka ta cika sai ka sake ya je wajen shi ko kuma ka buɗe ruwan ya je wajen shi sai ya ci gaba da guna guni wa annabi Muhammad da ya ci gaba da gunaguna na bala salawatu sun sai shi to ka datsa ruwan sai gonan ka ta cika tam bayan ta ka ta kwarara dan kanta kai kar ka bude masa har sai ta cika duk iyakokin gonan ka ta cika ta kwarara dan kanta sannan ta je gurin shi an yi haka Allah ta'ala shi ne su suka da wata an falawar bi kana yuminuna da hakku maka fi ma shajara baina thumma la yajidu fi anfusina kharajan mimma qara'tu wa sallimu taslima Allah ya ce rasulullahi da ka faɗa haka nake so haka yayi na farkon da ka faɗa ya yi da ka canza na biyun ma ya yi ka zo wani tashin hankali ma na farkon da ka faɗa ya yi da ya tsaya iyanan is okay to ya yi da ya fushi ka canza na biyun na biyun ma ya yi haka nake so to haka da yau na yi doka duk wanda wani abu ya girta tsakanin shi da wani masa kai hukunci dukkan a zuciyarsa to kafin ne fasiki ne da nan su kuma har yanzu wannan abin yana dan ya nuna maka annabi na da fawa akan komai na Allah So idan har an yi wancan hukunci akan wancan ilimi babu aula mumi ta katsantsan. Farka ba karamin abu ne mai haɗari ba. Kana musulmi kuma kana mumine kana da abin ƙaunar manzo Allah. A gidanka ko a familinka ko a harkokinka na kasuwa ko a harkokinka na mu'amala. A ce maka wannan ya saba musulmar annabi. Kaga kamar wani abun wasa ne. Kuma kaga kamar za ka yi aikata babu komai. Wannan ba karamin bala'i ba Na rantsa da girman Allah. tun yake tun bace imani wannan fa a mu'amala kenan a mu'amala yau da gobe ballantana kuma a addini a sallah ne ko a azumi ko a zakka ne ko a hajji ko a wani abu ne na ibada a ce maka ga yanda annabi ya ce a yi kai kuma zuciyarka bata karɓi wannan ba kai ka saba da kaza in kana neman zaman lafiya da Allah duk jan da ranka kai da sabo da wancan dawo kan na Maulana Rasulullahi shikenan ka zo na lafiya ka sabar mu da zuciyarka yadda annabi yake so ko ta ko ta so ka jabbara ta dole ta koya akan haka idan layin ibada idan layin mu'amala ne yau da gobe kana jin kagara idan muka koyi annabi alaihi salatu wasallam ba to sannan kana kokarin bi kon zuciyarka kana rarashin ta kana takura ta akan sai ta dawo inda shugaba alaihi salatu wasallam yake so dan wa haka ake so ba annabi alaihi salatu wasallam mu bi shi a mu'amala mu bi shi a harkoki mu bi shi a itiqadi aqida mu bi shi a uwa uba halaye da dabi'u mu bi shi a ibada sallu kamar ra'aytumuni usalli ko su ma kamar ra'aytumuni asu ya ce yanda ku ga ina sallah haka za ku yanda ku ga ina azumi haka za ku da na bala sallallahu yanda ku ga ina zakka ma haka za ku yi ku zo an yi mana sakaku yanda ku ga ina aikin haji haka za ku yi inji maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka dukkan ma'amaloli haka ake so ai mutane su kokarin kwatanta bibiyan suna na Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka akwai wasu mutane masu kokarin me zan ce ne kokarin su ce maka soyayya manzo Allah kadan ne abun bukata ko baka ba annabi ba damuwa wurin kokarin tsanantawar su nuna cewa soyayya ce kadai abun bukata don nuna empowering na soyayya da kuma yin haka sai kai su zuwa ga kokarin rage martabar biyayya alal misali to idan mutum yana faɗa haka zai da irin waɗannan ayoyi wannan fa Qur'ani kenan idan shugaba Alayhi salatu ba abun bai bane to me amfanin rayuwarsa gare mu me amfanin practicalizing din abubuwa da ya mana a aikace kuma ya ce ni bi suraka soyayya martabar ta daban biyayya kuma ainihin kimar ta daban kowanne tana da nata muhallin ita soyayya ita ce ainihin asas ita ce tushe ita ce foundation amma ba ta cika soyayya cikakka sai ta haɗe da biyayya sannan take kamar zan yi ce maka soyayya da biyayya dan juma da dan jumai ne kamar Hassan da Hussein ne kamar rai da jiki ne ita soyayya ita ce ran biyayya kuma ita ce jikin ran bai yiwa ka ga mutum jiki kadai ba da kace mutum ne ko rai kadai ba jiki ma ta ina ka ganshi so da ka soyar annabi shine ran imani biyayya kuma shine gangan jikin imani imani abu guda biyu ne dole aiki da itikadi da sanin imani ta tabbata saraka idan gwargwadon yadda kake jin san shugaba a islamu a cikin zuciyarka to kai muhawala kai kokari iyayenka wurin kwatanta sunna ta sabbin yadda za ka yi kai da abin da ka gaza kuma ya tabbata sunnar annabi ko da ko kai ba ka yi ko da wasu mutane ne suke yi ko da wasu kungiya ne suke yi kar ka zagi wannan abun ko ka kyamaci abun wai dan yan kungiya kaza ne wannan gazawa ne ba ruwanka da kungiyar wani ashanin annabi Muhammad ba ruwanka da kungiyar yan suwaye ba ruwanka a biya ka fada sunar annabi ne kawai sunar annabi ne kawai yi ka so abu kuma ka kwatanta abun ko yan kungiyar suwaye ce na ruwanka da kungiya ba ruwanka da kungiyar wani wai shi zo da kaza shi zo da kaza shi zo da dangala wando misali shi zo da ajije mu da haka tunda yin izalin suka zo da dangala wando da ajije mu alal misali su suka fi shi'ar da wannan da haka ba za ka yi ba wa ya ga maka wa gaya maka ka kwatanta ka kwatanta na bala sallallahu ya barge mu barge mu da sunnar niyyar sunna na ba roka da ringiza annabi alaihi salatu wasallam yana sa wannan sa ainihin rabin kori eh kwatanta yana wuce idan sau eh kwatanta ainihin baya wuce idan sau kwatanta shikin ba roka da cewa suwane ne ba roka da to haka zaka dinga bin abubuwa na shugaba alaihi salatu wasallam ainihin ɗabi'unsa da halayensa da tadodinsa da al'adodinsa haka za ka kokari kana kokarin inviting din waɗannan abubuwa kan nan ka da su a rayuwarka ɗan uwa wannan shine ruhin imani kuma shine hakikarin zama na gaskiya shawar sulaima Allah ƙara masa yadda lokacin da ya cika duniya da kururuwar ƙaurar annabi alaihi salatu wasallam a diwaninsa da sauran rubuce rubucensa da sauransu kai ka ce idan da da'awar soyayya kaɗai yake ba za a gan shi wurin aikata sunnar annabi ba amma ka je ka bi rayuwarsa ka gani yanda ya gaya ma duniya idza sara khairin nas sirtu wara'ahu yanda ya gaya ma duniya ana nasu halal hazara waqf muhammadan illa tarawna al yawma jadda ko ku tarawna al dahr jadda marai ya duniya ina gaya muku ku tsaya ma annabi muhammadu ku daina wasa ku daina wargi idan wallahi ba za ku tsaya kan sunan annabi ba za ku same ni ba ni ba ku duniya da lahira har mutu shin murai ne kake faɗin wannan an gaya maka da wata ba wannan magana ka je ka bi rayuwarsa ka gani ka je ka bi rayuwarsa ka gani za ka gara yawon shehu duk motsinsa yana kokarin koyi sunan maulana muhammadu rasulullah amma ne sami cikin shehu kenan kuma wani sami jimin shehu kenan saboda mun gaishe tare da manzo Allah aikace mun gaishe tare da annabi muhammadu a soyayyance mun gwada mun gane soyayya ta annabi ba na da'awa bane ba na fatar baka bane da gaske ne da gaske ne yana son annabi duk juyinsa da motsinsa da numfashinsa kana kokarin ganin ruhin annabi a wannan abu to kuma akan abin da ya dora mun kenan wanda yake da awon sun shu yake da awon tsarika yake da awon faida shu yake da awon wani ma'arifa yake da awon wani abu na harkar shi kuma ba haka aka same shi ba bai da kuma kokarin ya zama haka na rantsa da Allah dan da awa ne ba mutane shu bane ba kuma Allah bai shu kuma shu bai kanta da shi haka ba sarakan na nasiha wa juna akan mu kula da irin waɗannan nuƙori mu kuma rike Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi duk wani wali ya kai ne saboda tsayuwarsa akan bin sunnar manzon Allah kowaye ko ne irin wani wal ma bala basu ahmad ittidai so da tsananin taka dan dan da sunnar annabi alaihi salatu wasalam an ce ko sallah yayi bai taba miƙe kafa gabas ba wani miƙe kafa haka ta kalla gabas bai taba yi ba an ce me dalili sai ce yana ganin miki kafa kafa kafa gabas kaman ya shokara Allah sananin ladabi saboda yace anan nake sallah anan alqibla take in tura wa Allah kafa alqibla ka ji wani fiqhu malan ka ji wani wani tsananin taka tsantsan da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to haka hadda haka ce haka shoki jani haka shobrani yake duk shi hanan namu ne maganar su gwargwaron hali haka ce dole dan gadin shi dan kwanan nan wanda zai zo ya kokarin tsaura ka akan sako da cakula ka fulate da taba haƙoƙin mutane da da zane ma shari'a wai da sunan ma'rifa wai da sunan sirri wai da sunan shi ya kaka wani matsayi na rada da Allah ƙarya billahi la ilaha illa hu ƙarya in kuma ka irin wannan yan fa wannan din to shikenan kurkurin tamakon ta bota gaba ki ya suna ka shubran ya gaya maka isnani laysa min ne ko madrubul lam yusalli wa salikul lam yajdir in baka ya la alhuma wa qafa ala farihuma haka shubran ya ga mai kamta da dadi ba su bani bani ba su kuma wale sai na tsarki shi ba su da komai a tsarika yace maka madrubi da bai yi shiruki ba salikin da bai ji ba idan kowa ya tsaya akan inda yake kafe bai jawo yanda ya kamata ba ya kamata bai shosho ya kake ya ce ni lamari na yanda kuka san ina nan daidai wurin bin sunnar annabi Muhammadu da kiya shari'a Allah madaukakin sarki da shauki da zauki wurin kaunar annabi da kishintuwa da yunwantuwa wurin kaunar Maulana Muhammad Rasulullah ya ce ni haka lamari na ki a zahiri da baɗi yace kuma duk wanda yake son ya dini to fal yasrak maslaki ya bi turba ta ya bi hanya ta Ibrahim ya riga ya sauke duk wata amana dangane da waɗannan abubuwa duk masu neman sai sun goga musu wani abu na shari'i ta wannan kuma musu ta jiyo da a ce shafa ma wani ainihin mutum na Allah kashin gaji na sa darajarsa da girmansa da kimarsa ta zube a wurin Allah to da annabi Isa tintin bai zama a tintin an tube shi annabta shi da kullum sai kururu an ga mu duniyar gidan Allah ne ko kuma shi wani bangaren Allah ne ko ba ga bane haka ya tuba annabi Isa annabta ya tube shi a martaban ulul azmi na rusul ya tube shi a darajar da yake da shi ko kadan don haka duk masu irin waɗannan abubuwa duk ba zai tuba yin darajar shi wa wani abu ba ba ce ma ƙara masa daraja saboda hakan zai dinga ƙara fito da gaskiyar yadda ya ɗaura duniya da yadda ya ɗora almajiransa a kai la ƙara mana ƙaunar shehu a kan mulana rasulullahi la ƙara mana koyi da tsayuwa a kan sirbar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am qul kuntum tuhibuna allaha ka ga min sa mulana muhammadu rasulullah in har suna bin allah fattabi'uni to lalle su bi ne bokum allah idan har suka bi ka allah ta'ala zai so su waghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala shine mai yawan gafara ga bayin sa sanan kuma yawan jin kai garin sa Allah ka cika mu albarka manzana na'am qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin قل يا موسى مولانا محمد رسول الله اطيعوا الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين atiu Allah lalle fa ku bi Allah wa rasul lalle fa ku bi annabi Muhammad ku bi Allah ku maulana alaihi salatu wassalam wato rabin Allah kadai yana isar da bawa ya kai matuƙa to da malaka da Allah yana gama biyar annabi da bin Allah kuma wai tukuna wai kai a ina ka san Allah kuma ya za ka bi Allah ba ta inda za ka fara sai ka zo manzo Allah manzo Allah ne ya ga Allah ya san Allah ya san inda Allah yake kai aka ce ka bi Allah ba ta annabi mutu kai na zaka fara ta dungura zaka yi ko zaka mutu ne ka je lahira ka gano Allah ka dawo sannan ka rayu sannan ka zo ka bi Allah koya misali ta ina ma zaka fara farawa ne ba ta inda zaka iya wannan dole sai ka dawo wurin wanda ya san Allah ya san inda Allah yake kuma ya san inda ake bin Allah sai koya maka sai ce kaga wannan kaza shine bin Allah kaga wannan kaza shine sakon Allah kaza to bin annabi a wannan turba shine bin Maulana Rasulullahi sai Allah ta'ala ya ce in ka bi annabi a wannan turba to ni ka bi an so kake maka to ta ina ne mutum zai ce maka zai addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce maka shi kawai Qur'ani kadai zai yi ko kuma shi shi shi dan dai wani abu daban haka dai da sauran shi ai ba zai yi ba saka qul a'udhu wallaha ga ya musu su bi Allah war rasul su bi ka ya maulana Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga duk wani ainihin menene duk wani duk wani shubuha da duk wani abu wanda zai kawo maka dawar dawar akan sha'anin shugaba alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya wanke maka wa in tawallau idan har suka ba da ba suka ba za su bi ka ba ya rasulullahi wa inna la la yuhibbul kafirin to sunan suka fare dan da za ka ba na bukatar su sunan suka kaji fa rashin bin annabi sunan abin kafirci mutalaka idan har suka ba da ba suka ce ba za su bi ka ba wasu wuri na za su zo kai tsaye to sunan kafirai tsatsa ba na bukatar su ba su inda suka kawo rasulullahi daga dole mu mulana rasulullahi iyaye wurin tsayuwa akan sirrin shugaba da salatu wassalam na'am إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Na'am, inda Allah safa Adama, Allah subhanahu wata'ala ya kuso sai yanzu ne ayar za ta fara ko sura ga baki da za ta fara duk abin da aka yi a baya an yi shimfiɗa ne domin gaggata annabi Muhammadu akan muhawarar farko da muka ambata tsakanin shi da ainihin la ainihin ne sunansu na taron nazara. Yanzu Allah subhanahu wata'ala zai shiga mu ba sharatan kan maganar su ala Imrana da abin da takunsu da suwaye su da me abin da ya ɗaukaka su me ya sa mu Allah ta'ala ke amma su alqur'ani mai girma me suka tattala me salaha su me kaza kaza da sauransu to sai yanzu Allah subhanahu wataala sai ya ɗauko daga tushen zuri'ar duniya gabaki ɗaya zuri'o'i dangi dangi dangi da Allah ta'ala ya zaɓa da kuma dalilin da yasa ya zaɓe su da me salahar da take cikin su yasa ya zaɓe su to Allah ta'ala sai ya faro daga sama daga can zuri'ar Annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yake cewa inna Allah astafa Adama lalle Allah ta'ala ya zabi annabi Adam alayhi salatu wassalam wani shine uban kowa wa Nuhan ya zabi annabi Nuhu alayhi salatu wassalam wa ali Ibrahim ainin da kuma ali Ibrahim zira annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ali Imran ala alamin da kuma zira da ainin Imran ali Imran su bani Imran kenan ala alamin annabi Adam alayhi salatu wassalam shine abul bashar wannan ba dogon bayani kowa da kowa ya san shi ne uban kowa da kowa sannan annabi nuhu shine adamu sani wato shine annabi adamu na biyu lokacin da ruwan tufa ne kashe duniya gabaki daya Allah subhanahu wataala ya tsiratar da mutane 80 guda 40 maza guda 40 mata waɗannan guda 80 duk ba wanda ya haihu kamar da malamai suke cewa ayan annabi nuhu guda uku sune suka kara haihuwar duniya da sama da hama da yafisu daga nan duniya ta kara wanzuwa yanzu dukkan mu nan zuri'ar ainihin hama ne ko samu ko yafisu muka kara samar da duk duniya gabaki daya to kaga banda Allah ta'ala ya zabi ainin annabi Nuhu da ba zai samar da duniya ta yi shi ba sura fannin zabi ne duk annabawan da suka biyo baya bayan annabi Nuhu duka zura annabi Nuhu ne sannan ainin duk sauran annabawan da suka zo kafin annabi Nuhu su kuma ainin zura annabi Adamu ne gabaki daya kaga wannan zabi ne na Allah madaukakin sarki dangane da ainihin wannan daraja da Allah ta'ala ya ma annabi Nuhu sannan abin uku wa ala Ibrahima sai zura annabi Ibrahim su kuma annabi Ibrahim ne dalilin ne yasa Allah ta'ala ya zabi zura su su ko malamai sun ce annabi Ibrahim shine abul anbiya shine uban annabawa duk annabawan bani Isra'ila dukkan su gabaki da zuriya annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam da haka Allah subhanahu wataala yake karrama shi yake martaba shi sannan na biyu malamai sun ce annabi Ibrahim shine kadai annabin da kowane annabi yake jinginuwa zuwa gare shi Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ainihin yana jinginuwa zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce annabi Ibrahim baban sa har ma shi kadai ne yake kiransa baba a cikin annabawa sannan sai annabi Adam alaihi salatu wassalam sannan su ma bani Isra'ila dukkan suna jingina zuwa ga Annabi Ibrahim musamman Annabi Musa da Annabi Isa da sauran su Annabi Dawud da Annabi Sulaimana har su Annabi Yusuf din nan da yan uwansa duka gabaki da domin su zira Annabi Yaqub ne shine ainihin Isra'il din su kuma Annabi Yaqub dan Annabi Ishaq ne Annabi Ishaq kuma dan Annabi Ibrahim so haka idan ka cire ainihin waɗanda suka biyo baya kafin Annabi Ibrahim da Annabi Hudu da Annabi Salihu su ne kaɗai suka girma annabi Ibrahim amma annabi Lutu tare suka zamani da annabi Ibrahim kusan ƴan uwan juna ne shi annabi Lutu kaman dan kanin annabi Ibrahim annabi Lutu dan kanin annabi Ibrahim ne ka kenan yana da gare shi kuma almajirin shi ne a wurin shi ya karatu ya wasu abubuwa haka na kaza kaza da sunan sai zama annabi to amma daga annabi Nuhu zuwa ga annabi Hudu zuwa ga annabi Salihu waɗannan annabawan manya-manyan nan guda biyu sune kadai zuwa ko guda ku da annabi Nuhu sune kadai za ka cire sai kuma an ka komawa sai ka da annabi Shisu da annabi ainihin Adam din da kansa to sune kadai za a iya cewa ba jira annabi Ibrahim ba amma banda waɗannan guda biyar din to kusan duk annabawan manya-manya ko dai yana da jirgi jiki idan bani Isra'ila ne da annabi ainihin Ibrahim ta magana ta bangaren annabi Yaquba ko kuma in balarabe ne yana da jiki da annabi Ibrahim ta annabi Isa Isma'ila kamar Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce Allah ta'ala ya annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam da haka zaka samu Yahudawa suna cewa nasu ne Nasara ma suna cewa nasu ne mu musulmi muna cewa namu ne wannan zabi ne daga Allah madaukakin sarki wasu ma masu bautan tsumburbura da gumaka sai su taimaka su ma annabi Ibrahim nasu ne duk da yake cewa malamai sun ce duk wani pagan wanda ke bauta mu wani abu wanda ba Allah ba kuma addininsa ba daga sama yake ba bai da littafi saukakke to bai da hanyar da zai da'awar Ibrahim alaihi sun ci ainihin nashi to ala ya halin annabi Ibrahim Allah ta'ala ya zabe shi ya ba shi martaba mai girma a wurin Allah a wurin shi sannan sai Ali Imran shi kuma Imran nan su wane ne su to malamai sun ce akwai wanda suke ganin cewa shi wani Irma Ali Imran din wanda ake ce mana na Maryamu ainihin ƴar Imrana shine wannan Imranan da Allah ta'ala ke nuna wasu na ganin cewa ana nufin Imrana baban Annabi Musa alƙin ana cewa Annabi Musa Musa ibn Imran wasu ma suka ce a'a Imrana baban Annabi Musa daban shi kuma wannan Imrana baban Maryamu shi ma daban tsakanin ma Annabi Musa da Annabi Isa shekara 600 shekara 600 Annabi Musa ya girmi Annabi Isa da kusan rakan shekara 600 to ta yaya baban Musa zai zama baban Maryam ba zai yi ba saboda wancan Imranin baban Annabi Musa daban zuri'arsa daban ainihin silarsa daban dangantakarsa daban shi tsakaninsa ainihin zuri'ar ainihin lawi ne lawi dan annabi yaquba annabi yaquba dan annabi ibrahim shi annabi musa ce shi kuma ainihin wannan imranan daban shi kuma dan maryamu ne ba annabi bane waliyi ne rikakken waliyi bawon allah salihi ne bauta Suraka ya taso cikin bin Allah cikin bautan Allah cikin salaha ya kuma daura matarsa ana kiranta ainihin Hannatu Hannatu ainihin bintu Qanun ko ko Qanus haka sai kiranta ko haka wasu sai mata Qanus wasu sai mata ainihin wasu sai mata Qanus ko Qanuda haka sai kiran ko Qanuda ko ya danganta da lahajan da ake kira to sai ita ma ta ginu akan yanda mijinta ya daura ta wurin bin Allah madaukakin sarki mijinta ya girma har ya tsufa amma bai san haihuwa ba to kuma suna nan kudus ne nan baitul muqaddas anan anan dai inda ake ta rubutu nan yanzu sai kasance kullun tana sha'awan ƴaƴa daga cewa yanzu har sun tsufa har za su mutu mijinta ya tsufa ita ma ta tsufa har za su mutu ba su da ɗa duk wannan salahan nasu na gidansu ga almajiran mijinta da yawa ga suna har da annabawa fa a almajiran babanta kaji baban bai zama almajiran mijinta ne kaji shi mijin bai zama annabi ba amma almajiransa akwai annabawa domin annabi zakariya almajirinsa shi kuma shine baban annabi yahaya kaga ya a cikin almajiransa an samu annabi baban annabi ma na fata muna ganewa to shi wannan ibrana din da shi ainihin da annabi zakariya babban almajirinsa kenan sun haifi ainihin sun auri mata ƴan uwan juna ita hannatu ainihin da akwai ɗaya da ake ce mata ainihin isha'u ne ko isha'u sunanta nake dai isha'u binta kanus da hannatu binta kanus dukkan su uwa ɗaya uba ɗaya suke ƴaƴan ainihin imrana ɗin ne shi ko imrana shine ya haife su guda biyu sai kasance annabi zakariya yana aure da ai isha'u shi kuma ainihin imrana yana aure da hannatu hannatu mahaifiyar ainihin na maryamu kenan sai zama suna auren da mata ƴan uwan juna to ana tafi akan haka bayan girma ya kama su sai ainihin sai wannan tamannin tana sha'awan ƴaƴa kamar yadda ainihin take ganin mata ainihin suna da ƴaƴa kuma ƴaƴa suna taso a tattare da su kuma suna bauta ma Allah ana kaza kaza sai tana tamannin haka sai ce ubangiji sai ta nuzuri tace Allah na maka alƙawari idan ka bani ɗa namiji to zan cire mishi duk wani abin da ɗa ko uba ko uwa ke neman a kansa na biyayya da haƙoƙa zan bar maka shi kyauta da muka hidima ga kirma ƙarfi shi ne ne na zarfi da kama fi matsanai muharrara zan bar maka shi kyauta kawai ya ta hidima kawai shi ke to wannan nuzurin da ta yi da wannan bakanta da ta yi kawai kaman wasa ko sai Allah ya bata da Allah ya bata da ana na ana na ɗaya yana girma yana girma ko ku ciki na girma yana girma da ta tashi yawa kawai sai daga ta haifa mace ha sarce ubangiji ni da na roki da namiji an bani mace amma wani sarrafa da kalunsa Allah ayo mace ba ta kamar namiji ba ko kuma ainihin wannan mace da ka ban na yadda ba kamar kowace maza bane ma'ana ba kamar kowace mata ne ka bani mata maza ne a ɗabi'a ka bani mace ne a jiki amma namiji ne a ruhi wani sarrafa da kalunsa wasu suka ce a ta ga mala ne Allah to ai mace ba ta kamar namiji ba wurin tsaya wani da nake so a zauna a masallaci mace za ta haila za ta kaza za ta kaza ai ba ta ga wurin zaman masallaci ba amma dai Allah na gode na baka suna sunanta Ahida shine ma'ana Maryam Ubaidullah ko Abidatullah mai bautan Allah ko ko bewar Allah na ba ta wannan suna na ma sa mata suna Maryam kuma ina neman tsari shi din kare ta bata to an ce Maryam tana yar kankanwa tana girma tana girma tana girma an ce duk awa duk wata ɗaya sai ta girman shekara ɗaya duk wata ɗaya sai ta girman shekara ɗaya tana yar kankanwa in shekara biyu ko ku ce baban da sai rasu shi Imran din ke to ban ya rasu shi kenan sai ake ta kaiwa da komawa wurin yadda za a rene ta shi annabi zakariya alayhi salatu wassalam shine Allah ta'ala ya kallafa masa renanta daga nan ya dauke ta reno ya sama mata daki a baitul muqaddas a can sama bene a saman kudus tana kulawa da hidimar masallaci da sauran su kamar da jiza makaranta to haka haka har da karshe Allah ta'ala ya zo ya samar da tamannin mamanta a jikinta shine Allah ta'ala ka wannan Isa a jikinta to wannan shine shimfidan su Ali Imrana wanda dalilin ambaton sunan surata Ali Imran kenan kamar da ainihin muka faɗa tun farko Allah ta'ala ka bude zakatan mu dan abin da ke cikin madaukar na darasi alfarma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am zuriyatu zuriyatan ba'daha min ba'din wannan zuriya da annabi Adamu da annabi Nuhu da Ali Imrana da Ali Ibrahim dukkan zuri'a ne sashin su bisa sashin mana wannan daga nan suke wannan daga wannan suke wannan daga wannan suke ainihin zura annabi Ibrahim daga zura annabi Nuhu daga annabi Adam suke annabi Ibrahim daga annabi Nuhu suke Ali Imrana daga annabi Ibrahim suke dukka gabaki daya wannan daga nan zuriyatan ba'daha min ba'd zuriya ce sashin su bisa sashi kowa ya fito daga dan uwansa anan ne malami suke cewa fadin ainihin zuriyatan ba'daha min ba'd yana ishara zuwa ga cewa asalin halitta inda Allah ta'ala yayi shine kowane jibi da kowane jinsi da kowane kiri to zai haifa dan uwansa ne Ma'ana annabi zai dinga yawanci an za su kasance annabawa ne malami yawanci an za su kasance malamai jahili yawanci an za su kasance jahili shi ma mai kuɗi yawanci an za su kasance mai kuɗi masu mulki shi ma yawanci an za su kasance masu mulki sai dai in wani abu ya gitta in wani abu ya gitta kuma shi kenan sai wani abu ta basu amma bil usala a asalin ƙa'irin saboda wannan zure zuriyatan ba'daha min ba'din malamai suka ce haka asalin tsarin yake muna bai gitta ka gaba haka ba to shi kenan shi kuma ka bibiya ka bibiya zaka ga ya samo asali daga wani tintiɗe ko daga wani sila ko daga wani sanadi idan ka generation din zaka samu shi ma dalilin da yasa aka samu haka na fata mun gane kira ka ba abun mamaki bane kuma kaga mutumin kirki ya mutumin banza ko mutumin banza ya mutumin kirki wannan ahabir ne abu ne mai bujurowa na ahabir ne kuma ba wai ba dole yake faruwa anyhow ba amma wanda aka faɗa da farko ya fi faruwa normally domin haka Allah ta'ala ya tsara ta halitta tun farko Allah ta'ala ya mana albarka cikin zuriya asrar masu yana rasulullah zuriyatan babu hamin babin zuriya ne sashin ta daga juna take wannan daga wannan take wannan daga wannan take kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wallahu samiu alim Allah ta'ala as-sami'u ne jini alimin ko masani ne akan da abin da ba sai gudanarwa gaba ki da na'am إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Na'am, to Allah subhanahu wata'ala zai fara magana akan ainihin yadda ita sai da Maryam sai da Hannatu ta fara roƙon Allah subhanahu wata'ala ainihin neman zuri'a kasancewar ta tsufa ba ta yi ba ta tsufa tana neman zuri'a a wurin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala yake cewa isqala ta maratu imrana lokacin da matan imrana ita ce hannatu ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni inda ka anta samiul alim Allah nayi bakancan abin da ke ciki na yanzu ta samu ciki ta roki Allah ya bada cikin ta minan kuɗa yanzu Allah ya bada ciki tana tsohuwa ta ce to Allah abin da ke cikin ciki na dinnan na riga na yi bakancin shi zuwa gare ka na ɗan tashi ma zuwa gare ka mana ya zama ainihin naka cikin hidimarka ga baki da fa taqabbal minni Allah ka karba ya zama bawanka ya zama mai maka hidima ya zama naka ya zama mai bautan masallaci mai hidimar masallaci duk abin da ya shafa ainihin masallacin Qudus ya zama shine mai wannan hidima innaka tasmiul alim Allah ta'ala kai ne jin bawa ne to ka ji roƙona alimun masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi to Allah ka san niyyata ka san abin da ke cikin zuciyata to Allah ta'ala ka amsa ba mun rike bukata wannan shine addu'an ita sai da Hannatu da ta yi akan ainihin cikin da ta samu a daidai wannan lokaci bayan ta roƙa wurin Allah madaukakin sarki na'am فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم falamma wadaha lokacin da ta ainihin haike ta qalat sirce rabbi inni wada'tu unsa ya allah gashi kuma mace na haifa walaysa zakar kal unsa ainihin allah amma wallahu alim bima wada'at allah kai ka sani na haifa ni dai na roke ka namiji kuma na san ka ansa amma gashi ka bani mace amma kai ka san sirrin da ka kimsa a cikin wannan ainihin mace amma wale ta zakar kalawansa Allah na san cewa wannan macen ba irin mata ba ne wannan fasarin kenan wale ta zakar kalawansa Allah dai ka san namiji nake nema wanda zai hidimar masallaci amma Allah masa aikace kama da namiji ba wani hidimar masallaci fassara biyu amma kamar fassarar farko malamai da wasu su ɗauki na farko a harfe sun faɗaukar na farko sai kuma ordinary malamai suka ɗauki na biyu wanne same ta ha maryama Allah na ma rada mata sunan sunanta maryam saboda lokacin mahaifinta waya da su wasu sun kawo ruwa ya kashi bi ibnu kasir da ainihin imamu tabari ya kawo ibnu kasir ya ka cewa mahaifin an haife ta mahaifinta na rayi imran din amma tana karama ya rasu imamu tabari ya kawo cewa a a tun tana cikin mahaifinta ya rasu to duk yanda kiyasin yake tafiya zaka ga uwace take kokarin jalijire da dauniyar yanda abin da take kawo ko mahaifin ya rasu ko ma yana raye ta dai ita Allah ta'ala ya zahara wannan abubuwa gaba kiya wa inni samaitu ha maryama na ma rada mata sunan sunanta maryama baiwar Allah wa inni uizuha wa zuriyataha min ash-shaytan rajim ya Allah ina neman tsari daga sharrin shaytan gare ta da zuri'a ta gaba kiya kai shaytan ta shafe shi wannan shi ne addu'ar da ta mana Maryamu bayan ta haife ta نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب نعم وانا آية مسمى عند توتي كان إشارة تدمو وني سر جرمة شين سر مولانا محمد رسول الله يدورا معك ita sai da hannatu da ta haifi Maryamu sai ta ce Allah ina tsare ta ina neman tsari a wurinka daga sharrin shaitan da ita da zuri'ar ta gabaki daya Maulana Muhammad Rasulullahi shi kuma da yazo ilmantar da mu wannan sirrin sai yake cewa duk wanda kusanci iyalinsa zai sadu da su yace bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytan ma razaqtana da wancan da wannan addu'ar da wancan zai abu iri iri bambanci wannan da wancan wannan sai bayan ta haifa ta yi wannan kuma annabi ya koya mana tun ma kafin a haifi dan ka fara addu'a saboda kila kai ba waliyi bane mai karfi irin ta ko ba haka bane sirrin ka na wilaya da kaza kaza bai kai nata ba sura ka layi halin duk waɗannan abubuwa guda biyu ne wanda ya zama wajibi abun allura ne abun hankalin mutum yayi wajen sura ka sunna ce ta Allah madaukakin sarki da kuma sunna ta Maulana Muhammad Rasulullahi cewa ka dinga addu'a neman zuri'a ta ganci ba don komai ba saboda ainihin haka shine zaman lafiya a rayuwa kuma shine zaman lafiya bayan mutuwa Nabi alaihi salatu wasallam ya muhimmanta dana gani domin yana daga cin abu guda uku wanda za su amfani ga bayan mutuwar ko zarkacin jariyatun waladin salim ya zaro da au ilmin yuntafa bihi sannan daga cin addu'o'in bayan Allah na gara a kullun suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama qurrata a'yunin ka sa zuri'an mu kasance farin cikin zukata kai ya zama kullun kaga da ka hankalinka na tashi kana ina ma da sani da ma ba a ce ka ba me ke ja wannan to yana daga sakaci da addu'a tun daga neman uwa har zuwa lokacin da kake kici kicin yin jima'in neman dan to duka karkamanta da addu'a wannan sirri ne mai girma wanda yani yake samar da ƴaƴaye masu nagari da zuri'a nagari Allah ka ba mu zuri'a nagari da ƴaƴa nagari alfarma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Allah ta'ala sai karbama nanan nanan hannatu wannan addu'a nata da kyakkyawan karba ma'ana Allah ta'ala karba addu'an ta ya tsare Maryamu da sharin shedan ya tsare Maryamu da zuri'arta da sharin shedan da sauransu ainihin wa ambata hana batan hasana kuma ya tsiro da ita kyakkyawan tsiro ma'ana ya taso da kyakkyawan tasowa ta taso a hannun mutanen kirki ta taso a hannun Annabi Zakariya wa kaffalaha zakariya kuma annabi zakariya shine ainihin yare ne ta ya dauki daukin rayuwarta ainihin kullama dakhala alaiha zakariya almihrab ajada inda harisa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga mihrab ma'ana ya shiga masallaci a wannan dakin nata da ya aje ta domin kula da sha'anin bautan Allah sai samu abinci a tattare da ita qala ya maryamu anna laki hadha sai tambaye ta baya nauyin baki sai ta ah maryamu eh abun kaman abun kaman wasa ya akai naga idan ya shiga da damuna sai ga abincin rani wanda kuma duk garin ba irin wannan abincin haka idan ya shiga da rani sai ga abincin damuna wanda duk garin ba irin wannan abincin idan abincin girki ne zai ga girki ba irin na garin su ba idan kuma abincin kayan marmari ne zai ga kayan marmarin duk garin babu irin kayan marmarin a garin to haka abin ya ta kasancewa karshe dai bai nauyin baki ba ya tsaya tambaya na Maryam ya ce ya Maryam anna laki haza wai Maryam a ina kike samun wannan lamarin ne haka abu abun mamaki qalat wa min indillah na na Maryam ta ce ah ai ba mun dogon labari ai ka san abu ai daga Allah ne eh kaga shi ba wanda za ta tsaya koyi musu bane saboda menene ya san Allah ko da wanda bai san Allah bane sai a tsaya musu dan kewayi kewayi ko ba haka bane sai ta wa min indillah kawai ah daga Allah ne ai ka san Allah ba wani kaza kaza bane abokin menene akwai kyakkyawan alaka tsakaninsa da Allah da ita da shi ga gida kowa ya san kowa wurin mu'amala da Allah ita ta san inda yake shi ma ya san inda take to raka sai ta gaya masa daga Allah ne Allah ta'ala ke kawo inna la yarzuqu man yashaa bi ghairi hisab Allah ta'ala ka sani ai Allah yana azurta wanda ya so ba tare da wani wahalar komai ba ba tare da wani aiki kuma ba tare da wani dalili ba daga Allah ta'ala yake kamo abinci ko na nema ko ban nema ba kawai sai ga mala'iku sun kamo abinci sun aji duk gashi an ɗauka maka ci to wannan shi ne abin da yake faruwa ganin ma akwai abubuwa da yawa da kuwa farko dai idan ka roƙi Allah da kyakkyawan zuciya Allah ta'ala yana karɓa kamar yadda Maryam ta roƙi Allah da kyakkyawan zuciya ya bata ɗa na gari ko ya bata ɗa na gari kuma ya bata na biyu in kai nuzuri da Allah kai alƙawari da Allah to ka sani kana alaƙa da Allah matakar baka kwance ba shi ma ba zai kwance ba zai cika maka in ka cika haka nan ya faɗa man nazara an yudda Allah fala ya'hu wa man nazara an yasal Allah fala ya'fihi nabi ce duk wanda ya ba kance zai ba Allah to kare bi shi ni mulana rasulullah sannan amma ya ce duk wanda kuma ya ba kance zai saba amma Allah kada fa ya saba masa idan karance sai kai barna ne ce karkai kai kafara kafasa barna amma karance za ka yi abin ne ya ce to dole kai shine nazar to in har ka cika Allah zai cika maka da sharuɗan da ya ambata na alkhairin da ke tafiyar da wannan nuzul in kuma baka cika ba to shi ma Allah subhanahu wataala ba dole ne cika maka maka maka alƙawari to ka harkar nuzuri wata harka ce alaka tsakanin bawa da Allah ta kudda kudi ta kudda kudi duk da ko sufaye a kitabun nuzuri lazumin ka na safa nuzuri ne wazifar ka nuzuri ne zikirin juma nuzuri ne yadda ka gama gama kayan nuzuri na ɗa ka gashi har ma nuzurin ba mu Allah ɗa nan ba ma bauta ba saraka nabi ya zo ya approving ya scam ya tabbatar ce in har kayi nazar kayi ba kancan za ka yi kaza to ka tabbatar ka yi da ka wanda ya karɓi tsarika ya karɓi lazim ya karɓi zikirin juma'a da ya sani nuzumi ya san ya tabbatar ya cika ya sauke dan duk abin da Allah ta'ala ke bayarwa wanda ya alƙawari wa wannan to ya zan zai same sa a cikin a rubuce a wurin Allah madaukakin Allah ta'ala ka bani ikon cika albarka ma Allah da cikin sifofin mutanen kirki Allah ta'ala na yace yufuna bin nazari ko wa yahfuna yawma kana sharuhu mustaqil da cikin sifofin mutanen kirki na Allah shine suna cika bakanci suna cika bakanci to da yin bakance alamun mu'mini ne suke tsakanin su da Allah sanan cika bakancan alamun musulmai ne su kuma suke cika kai bakance tsakaninka da Allah imani ka cika bakancan shi kuma ihsani yayin imani shi kuma to sannan in ka cika kana yin bakanci Allah ta'ala zai ce to sakamako kaza kana cikawa sai Allah ta'ala ya rubanya maka abin da yanka alƙawari to sauraka harkar bakanci harka ce tsakanin Allah da bawa mai karfi ka kalli yadda bakanci ya samar mata da ɗa ya na gari kuma aka samu ta samu tudun wannan ko ta samu ya mace macen an batanta cika duniya sannan ya mace kuma ta zo da namijin da take nema ne ba ta wannan duka bakanci kaga Allah ya mata double issue kenan sannan ta ita Allah ta'ala ya samar da mutanen kirki ga suna hagu da nan makoto ko ina game da ayin za ta ambata mana to wannan shine ainihin amfanin bakance da kuma sunan da ke cin bakance gaba ki daya Allah kuma ya karba mata kuma ya taso da irin kyakkyawan tasarwa to daga nan yanzu Maryamu an haife ta ta shiga masallaci tana ta bautan Allah har ainihin alamomin wulaya ya fara bayyana gare ta har ma alamar wulaya ta tabbata gare ta har ma ta zama surgumin waliyar Allah har ta zama kuma karamomi sun fara bayyana gare ta mulamu Muhammadu Rasulullahi ya ce kamula min rijali kathir walakin ma kamula min nisa illa arba Annabi alaihi salatu wasallam ce maza da yawa sun cika kamala su ta wulaya ta cika wurin Allah amma mata duk matan duniya mata hudu ne kawai suka kai wulaya wulaya suka cika sai ce Maryam ɗan Imran ka ta muna kada ta tarihin ta sannan sai ainihin Khadija bin Khuwaylid matarsa sai da Khadija sannan sai Aisha ɗan yar yar yar yar menene sunanta Aisha ta matar bintu Muzahim matar Fir'auna sannan sai Fatima yar Annabi Muhammad wannan wasu suna kara da Nana Aisha kamar hadisin Imam Qabaran ya ra'ayi Imam Qabaran ya rawaita kamar da Ibn Kasir da Imam Qabr suka wasan cikin su cewa mata guda biyar ne suka cika a cikin matayen duniya waɗannan guda biyar ne muka ambata kisoshi suna da yawa akan sauran matayen kamar su ainihin sai da saratu da sai da hajara da sauransu mata annabi ibrahim kenan da sauran mace ku ga suna haka haka da yawa ita kanta hawa'u matar annabi adam alaihi salatu wasallam amma wannan hadisi shine guda ɗaya ainihin waɗanda ya ambaci mata guda guda a lokaci ɗaya to menene kamala a harkar gulaya malamin ke cewa idan aka ce kamala a harkar gulaya shine taka matakin siddiqiya game da alkurani ya ambata wa ummu siddiqa ko aka ambaci mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wasallam ita ma tana da shi annabi ya ce mana na Aisha siddiqatun bintu siddiqin ita siddiqiya ce yar siddiqi to siddiqancin mukami ne aulataka siddiqancin mukami ne aulataka to ta Maryamu na daga cikin siddiqa wacce duniya ta yaya ta sai alqur'ani ya fito kolo kolo malamin suna cewa duk qur'ani babu ainihin matar da Allah ta'ala ya kira ta kamar Maryamu da ana kirarin Allah ta la kira nan mari ta kusan 34 al-Qur'ani duk Qur'ani ba matan da Allah ta la kira ta kamar haka to alai halin dai Maryamu tana daga cikin mata mai girma mai kimar daraja mai daraja wurin Allah me yasa ta samu salaha har haka salaha ya biyo ta ne ta tsatso ita jinin Annabi Haruna Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa saboda shi Annabi Isa familin Haruna ne Annabi Isa alaihi wasallam Haruna annabi Musa dan annabi Musa da suke annabta ta ne to annabi Isa da ita Maryamu din da Imran din da kaza kaza duka familin Haruna ne gabaci din su Allah kara musu alheri da alfarma su na wasu biya to yanzu tana zuwa a cikin mihrab annabi Zakariya kullun zai hau tsani ya taka dan ya kai mata abinci dan ba ta sakowa kullun za ta azumi zai kai mata abincin buɗe baki zai kai mata abincin shan ruwa duk lokacin zai taka je kai mata sai ya same ta da abincin marmari sai ya same ta da ƴan shirin kan tabar almanu wasalwa sai ce Maryamu daga ina kuma wannan sai ta daga Allah ne ka san Allah yana azurta kowa ba tare da wani dalili ba shi kira kuma sai da ya musu ba bai zo ta gira ba alaman cewa shi annabin Allah ne in kuma lokacin da ke matakin annabta ba wulayarsa tana da ƙarfi sai da ya gira ba bai gibda ba bai ji cewa a'a maryamu yaushe aka haife ki kaza kaza da sauransu har za ki girma har ki zama to waliya har a dinga kawo miki abinci daga sama mu muna nan mu kuma kaza kaza duk bai ji haka ba bai kuma furta haka ba ya cika rabi na fata mun gane wannan sannan malamai suna cewa abu na biyu daga cikin abin da Allah ta'ala ya nuna cewa shi annabi ainihin shi Imran malamin su annabi Zakariya ne su kuma taskar rige ne da ke ayin za ta karanta a gaba wurin wa zai ɗauki tahammalin ƴar malam wa zai reni ƴar malam ya samu albarkan malam sai kula ta fara kan annabi zakariya saboda shi ne babban almajiri amma duk da shi ne babban almajiri wani neman albarka ba su ɗaga masa ba sai da kai ƙuri'a wannan yana nuna cewa wani abu wanda zai amfana da kai daga wurin malamin ka ko shehin ka ko wani kaza kaza ba ka ba ka ɗaga kafa ga wani inda wurin neman albarka haka suka nuna sai da aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta tabbatar cewa shi ne zai kula da ita da na suka karna suka ce to shi kenan mun ji mun ji amma suka na babban almajiri mun sallama ka riƙe ta daga nan bayan ya riƙe ta kuma wannan karamomin da fara bayyana a tattare da ita to daga nan sai kuma shi ma wani abu sai ya zo zuciyarsa shi da wanda za mu karanta a gaba na هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبا إنك سميع الدعاء هنالك daga nan ne annabi zakariya da a rabba sai kira ubangijinsa sai ce ah ko ubangiji tunda har wannan labarin na kasancewa ana kama maryamu abincin rani a damuna abincin damuna a rani alamar cewa ainihin komai a wurin ka ainihin available ne dama na san haka to ubangiji ne ma ga bukatar ta qala sai ce rabbi habli min ladunka zuriyatan allah ni ma ka bani zuriya dai bata tsarkakaka shi sai bai kira a bashi abinci ba shi goma haka kawai shi sai da ya baci nan ne malamai suke cewa to idan ka ga wata nima a cikin wani bawan allah sai gibda ta motsa maka kai ma kana kwaɗayi to in kana so ka samu salaha ka tsarkake zuciyarka kar ka rufe irin nashi in ka rufe irin nashi baka samu ba to tsotsai za ka yin hasara har sai gibda ka tashi ta koma hasara sun haka ko da ko kuɗi ne ka gan shi da kuɗi kala kala ko ka son shi kala kala da sauransu to ka kuma a cikin neman kuɗin nemi kalan wani kuɗin daban kila shi ciwo ne karɓe shi to kai sai ka nemi noma in kuma noma ne karɓe shi kai ne mai ciwo duk ba kuɗi ba ne duk kuɗi ne in kuma noma da kiwo ne kai ne makasuwa in kuma duk kaza kaza ne to gudun kar ku zo ku yi ragas ka ce kawai Allah ka azurta ne ta inda ka so shi ke kar maka ambata ko ba kamar shi ya so shi Allah ya turo duk duk kofar da ya ga dama sai dai ka fita saboda kar wani abu na abu kallon shi a zuciyarka kar hasara ta shi annabi zakariya karatun da ya nuna kenan anan lokacin da ga yana na maryamu da abin da ya ganta da shi to shi sai bai nemi abincin rani a damuna ba ko abincin damuna a rani bai nemi kaza kaza sai ce Allah to ni kuma ka bani da sai ce rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibatan Allah ka bani zuriya ba innaka sami'ud du'a Allah na san kai ne aka addu'a shi ma ya roki Allah dai ki a lokacin ana tunanin shekarun sa sun kai 100 ko da 20 ne shekarun matarsa sun haura 100 saboda kaga a hankalce karfin yaƙini da Allah ya sa ya roƙi Allah kuma ya san ba zai gagara Allah ba amma ba dan yana gani zai iya yiwuwa ba shi ma da aka ce za a bashi an sai da ya yi to Allah ta yana za a fara ka ji ba shi ya roƙo ko ba ga wani shi ya roƙo aka ansa amma kuma yana fatan biyan to ta ina ma za a fara tukuna to wannan shine alakar bayi da Allah malamai suna cewa idan kai kana cewa abu kaza ba zai yi ba to kana ganin kai za ka yi kowa yanka ne amma har kana ganin wallahu ala kulli shay'in kadiru matkar abun ba mustahili bane to ko tinkar abun da karfin Allah Allah zai insha Allah Allah kamar irin wannan karfin ruhi da karfin zuciya tabbata sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am fanadatu الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا نعم وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم يا زانب زكريا يا رب ubangiji a bashi da to Allah ya amsa kuma ainihin fana da mul malaikatu wa qaimus salatil mihrab daga nan sai malaiku suka kira annabi zakariya wa qaimus salatil mihrab yana sallah a cikin masallaci dai kusa kasan nan da nan Maryam take can ainihin tana ibadarta suka ce annallahu yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wannan shine abin da shi Annabi Zakariya ya ji malaika Jibril yana gaya masa to daga nan Allah ta'ala Jibril sai ya ce masa annallaha Allah ta'ala yana shaida maka ya ainihin yubashshiruka na maka albishiri ya Annabi Zakariya bi yahya an baka da har ba an raka masa suna daga hadar Allah sunansa yahya kaje san kafin a haifi da an an kalkalo sunan shi ko ba haka ba sunan sa Yahaya musaddiqan bi kalimati min Allah zai kasance mai gaggata kalmar Allah shi da Nabi Isa ma'ana zai kasance ya sallama ma Nabi Isa ya gaggata Nabi Isa an tambayi ita ainihin Isha ita mahaifiyar Zakariya kenan ita kanwar mahaifiyar Annabi Isa a menene zan ce da Hausa eh ita kanwar kanwar Hannatu ce ita mahaifiyar zakariya matar annabi mahaifiyar yahaya kai matar annabi zakariya kanwar maman maryam ne kun gane misali na ko guggon annabi isa ce mana da annabi zakariya da imrana sun haifi ainihin mata ya da kanwa uwa da uba daya ina fata yanzu an fahimci bayanin ko sai kasance sai ita hannatu ta haifi maryamu ita kuma ni isha'u ta haifi yahaya sai kasance kenan yanzu da annabi Yahaya da kuma ainihin annabi isa ya kasance kaman wa kenan kaman gugo waye gugon wani kenan ai ba gugo ba kawo ko a eh uba da ɗa kenan kuma annabi zakariya ne annabi haya ne kenan zai kasance uba ko shi ne zai kasance kawun annabi isa alaihissalam saboda shi ɗar shi jikan ibrana ne mu ba sharatan shi annabi haya shi annabi abanar yahaya dai shi jikan imrana ne mubasharatan shi kuma annabi isa shi dan jikan imrana ne dala mun gane lissafin shi dan maryamu ne maryamu ce jikan imrana na fata mun gane ita hannat a a afwan maryamu yar imrana ce annabi isa jikan imrana ne haka ne ko ita shi kuma annabi yahaya dan imrana dan imrana ne amma ba me zan ce dan dan isha'u ne dan matan imrana ne yawa yanzu lissafin ya fita shi dan matan imrana ne saboda da maman da maman isha da isha'u da ita hannatu uwa ɗaya ba ɗaya suke har wa yau dai annabi haya shine kaman kawu wa annabi isa alaihi salatu wassalam amma daraja da kima da martaba auren Allah madaukakin sarki annabi isa ne gaba Suraka ita Isha'u tana faɗa tana ba da labari take cewa tana jin ɗanta annabi haya kenan a cikin ciki yana gaishe da annabi Isa shi ma yana cikin maman shi. Eh ita take faɗa da bakinta. Ta ce tana jin ɗanta annabi haya a ciki yana gaida ainihin ɗan da ke cikin Maryamu. sai malamai suke cewa to kenan kamar sun yi zamani lokaci ɗaya kenan kafin a delivery ɗan haifa annabi isa kenan shi ma an karɓi addu'arsa har cikin shi ya shiga cikin ɗan lokaci saboda ai lokacin da ake wannan maganan ai maryamu bata je ta samo ciki ba yanzu na fata mun gane kenan a zahirin ma yadda waƙiya ta kasance kamar isha'u an riga samun cikin annabi yahaya an riga samun cikin annabi yahaya amma sun yi rayuwa tare a ciki lokaci ɗaya shi annabi yahaya ya yi tsayin rayuwa normally a ciki amma an riga samun cikin sa shi kuma annabi isa an same shi yan wasu yan lokuta ne jibjib aka kuma riga haihuwarsa saboda an riga samun cikin annabi yahaya amma kuma an riga haihuwar wane ne annabi isa alaihi salatu wasallam amma sun yi lokaci ɗaya a ciki wani yana cikin wannan wani yana cikin wannan to shine ainihin abin da malamai suke ishara da wannan musaddiqan bi kalimatin min Allah shi annabi Yahaya na gagga da kalmar Allah shine annabi Isa alayhi salatu wasallam wa sayyidan sana annabi Yahaya shugaba ne a cikin bayin Allah a cikin halittar Allah wa hasuran sannan kamamme ne daga barin mata kalmar hasur malamai sun yi maganganu da yawa akai shi ibn kasir suwaye dai sun ta kama maganganu amma a dunkule wasu suka ce hasur yana nufin dandakake suna kwata-kwata an masa dandaka amma daga hadar Allah cewa bai sha'awar mata kwata-kwata a halice shawar islami ta ba haka ba kin namijin da aka halice shi haka to na kasashe ba zai taɓa yiwa kuma wani annabi zama na kasashe saraka da sha'awar shi normally kawai ya fi ƙarfin sha'awar ne ba zai yi komai da mace ba ruwan shi da mace da sha'awar shi da komai normal amma ba da taɓa kula mace ba saboda ƙarfin ruhi da ƙarfin imani da ƙarfin tawajjuhi zuwa ga Allah shewa yake cewa to wannan shine kamala da sha'awar ka da komai amma ka fi ƙarfin ta wanda kai ba ƙarfin sha'awa ai gwargwarzan namiji ne ko ba to wannan ya fi kamala saboda hasur yana nufin ba kamanne da gabarin mata da sha'awarsa da komai amma ba zai taɓa kula mace ba bai taɓa taɓa kula mace ba har ya koma zuwa ga Allah shine annabin da bai aure ba har ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa hasuran kamar mai daga barin mata wa nabiyyan kuma annabi ne min salihin da cikin sa alhambai wani fatin kafin a haife shi kila aka jera masa waɗannan makaman matsayi bayan matsayi matsayi bayan matsayi Allah ya kara masa aminci na'am قال رب أنا يقول لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم قال النبي زكريا ya jangwalo kuma an ansa har ma an bashi sufofin dan shi da yanda zai kasance har ma a wani ayin can gaba tana ga mana ba ma a taɓa raɗa mu wani ɗan sunan ya haya ba shine hayan farko duk wani haya wanda za raɗa mai haya to shi aka kwaikwaya da Allah ta'ala ya ambaci haka to yanzu ainihin an bashi da an bashi sufofin ɗan an bashi adireshin ɗan an bashi rayuwar ɗan an bashi komai ya sani to yanzu rigima ne shine to ta ya za a yi ko ba haka wani saboda haka kaga shi yoro ko an samu shi amma kuma yana tunanin to na ma za a fara saboda yana ganin kaman karfin sa yanzu kuma ba zai iya samar da jima'i har da za a yi samu da a samu ciki ba shi bai da karfin haka matar ita ma ni mahaifiyar annabi haya ba ta da karfin haka qala sai ce rab ya ubangiji na anna yakuni li gulama wa qad balagani al-kibr wa mar'ati aqim wai to to mata ya za imani na aiki da ya za yi da bayan ni na riga na girma na tsufa umra ta kurma ta tabbata ta bata wata ba fakarara ke ta ko ko me da hausa fakarara ko ko kunkuma ko aqim bata taba batan wata ba fakarara ke ta ngiri kamar da haka kalmar ta jibo fakarara ce bata taba batan wata ba ita bata taba haila ba ko so daya ita maman maman annabi zakariya amma kuma gashi an ce za ta yi to shine ke mamaki ta yaya shi kuma ya girma ya girma ya girma har ma shi ya fita a cikin shi kala kazalika Allah ya fa'ala ma yasha kala sai jibril ya ce masa haka Allah ke aikata abin da ya so ka jira ka ga ikon Allah na
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Na'am, ƙara sai sai rabi ji Allah aya, Allah to ka sanya min aya tun da ya tabbata da ka riga ka hukuntar to ina son gane alaman mata na ta yi. Ƙara sai ce masa ayatu ka Allah ta kalli mun nasa salasata ayyami illa ramza. Ayar alamun da za ka gane matanka ta yi ciki shine in ta ɗauki ciki za ka yi ta yunƙurin kai magana ba za ka iya ba. Illa hatsan kwana uku illa ramza sai da ke ta ishara, kai ta maganganun kurani. ya ta ishara da hannu ya ta maganganun da ya ake ta ko menene alamar da maganganun kuraman na haka haka nan da ake karatun kurani ka ji asalin karatun kurani da ya samu asali alkur'ani ne girma wani haka haka da ake masu labari za ka ga suna irin wannan can fulata fulatan ko ba haka wani sai za ka ga kamar ana wasan yara ne ko mu magana ne to ka ji inda ainihin asalin ayan kurani ta samu asali daga ainihin annabi zakariya Allah ya kara masa aminci to za ka dinga ramzi ne da ishara kawai ko ka rubuta ko ka nuna da ka ko ka nuna da hannu ko da abu ne kama da haka ainihin wasu rabbika kasira kai ta zikirin Allah sau da yawa ainihin wasu bihi bila shawari ka sannan kai ta ainihin wuri da tasbihi da lazimi safiya da yamma ba wasa sosai sosai to daga nan a takaice yanzu an samu rashin annabi zakariya ya ga ayan ya yi yunƙuri magana ya gagara ya tabbatar matarsa ta samu ciki to daga nan ana jiran haihuwa haka abin ya kasance gaba ke da za mu dakata a nan sai mu tashi sa'a kuma kuma kanna na maryamu tunda an yi jimla a yi tiradiya ne ko an saki layi ne aka shigo da annabi zakari annabi yahaya da kissarsa sakamakon wancan karama da shi ainihin annabi zakariya ainihin ya gani a wurin nana maryamu saboda aka saki layi dan a shigo da ainihin kissofi shi manzo Allah subhanahu wataala zai koma kan magana ainihin ainihin ita na da Maryamu da daura daga nisa to anan malami suna wasu maganganu ana suke cewa himmar dan adam himmar mutum ta fi komai ƙarfi ta fi ta mala'ika ta fi ta aljinki ta fi ta shedan himmar dan adam ya fata mana ganewa to da haka sai malamai suke cewa a nan akwai wasu abubuwa guda kuma mai da suka fara a wannan gaba suka ce abu na farko shine na na maryamu Allah ya kara mata yadda himmatta na abata da namiji mai karfin himma mai karfin jin Allah wanda za ta tashi kasance hadimin masallaci wannan himman da ya allaka a cikin zuciya tana neman namiji Allah subhanahu wataala sai bai ba ta namiji sai ya ba ta mace amma sai mace ta kasance ainihin mata maza saboda himmata da namiji ya allaka da Allah ta'ala ya tashi siffata ainihin na namurar a cikin alƙur'ani sai ce wa kanat min alqanitina bai ce wa kanat min alqanita to sai aka bata mace amma mai ruhin maza saboda da namiji ruhin ke allaka mun ji wannan na farko sai na biyu annabi zakariya shi kuma da ruhinsa ya allaku da himmar maryamu lokacin da ya ga abincin rana a damuna ga abincin damuna a rani sai ruhinsa ya allaku da himmar da ya gani a cikin maryamu wurin bin Allah har ya ga karamar da ya bashi tsoro shi ma sai zuciyarsa ta allaka da neman ɗa shi kuma sai aka bashi ma me zance da Hausa sai aka bashi namiji amma yau me ba zan yawa namiji amma hasur namiji amma ba ruwan shi da mata saboda menene saboda zuciyarka ta allaka da himmar mace ne ita kuma ma na Maryamu ruhinta ainihin hannatu ruhinta ya allaka da himmar neman namiji ne na fata muna gane wannan ita kuma Maryamu daidai lokacin da suke rigima da Jibril alaihi salam bayan ta je za ta yi wanka Jibril ya bayyana mata ya gaya mata shi dan sakon Allah ne ya zai hura mata ciki kai ta yaya zaka hura mun ciki bayan ba na da da namiji bai taba taba ni ba wannan ne ba shirin wannan kaza kaza kaza da sauran sauran aku bagiya haka haka da sauran sai ke da Allah an riga fa an gama ni ko abin da aka fi bari ki gani hu kawai ku da mata ciki take to sai malamai suka ce ita kuma wannan turka turkar da aka yi da magana da Jibrilu da ta yi da ganin Jibrilu da ta yi da yadda zuciyarta ya ta'alluki da Jibrilu sai aka ba ta namijin mala'iku ko in ce aka ba ta mutumin mutum amma mala'ika ruhi sai zan annabi isa sai fito haka shafal shafal ruhinsa irin na mala'iki ne har ma da karshe ma Allah ta'ala nuna maka hakan ne ya koma da cikin alimul malakuti yanzu haka na rayuwa amal malakut tare da mala'ikun Allah da rabbi har malamai suke cewa annabi isa alaihi salatu wasallam nauyinsa gabaki daya idan za a sa shi a cikin to bai wuce ainihin nauyin shafal shafal da kadan yi fuleda nauyi haka suke da zai huske ni za ka ɗauka ko iska ne huske ni kawai fi ta wuce kuma shi saboda kamar ruhi zai ba ruwan namiji a jikin shi shi kuma ruwan mace ko a halitta bai da nauyi ruwan namiji ne yake jiki yake nauyi ke kasusuwa amma ruwan mace baya da nauyi ko a wurin halitta su da wannan ta'alluki da tasirin jibrilu su kuma sai tasiri akan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi Ibrahim ke cewa wannan yana nuna cewa duk abin da ruhinka ya allaka da shi lokacin da kake nema abin wurin Allah to wannan abin yana biyo tasiri yana fitowa a cikin abin da kake nema sai ce musamman da idan ruhinka ya allaka da sha'awar wani abu a cikin mace lokacin da kake neman ta ya kasance zuciyarka wannan abin ta fi gani a fuskar ta ce kawai ya burge ka shi ya ja ka har ka nemi ka aure ta to malamai suke cewa za ka haifi mace masu irin wannan kyale-kyalen banzan kai wata haka idan duk da abin da ya kira ka in kudin iyayensu ne iyayenta ya sa ka gani shi ya ja ka har ka je ka nema har ka aura to suka ce za ka haifi ainihin ɗa ne jaraban son kuɗi ta fata muna gane in ƴar masu mulki ne misali mulkin ne kaɗai ka gano ba wani salaha ba to za ka haifi ƴa masu jaraban shegin girman kansa mulki haka idan kuɗi ne haka idan ka in kuma salaha ka hango a cikin ta cewa mace macen kirki ce kana kallon ta tsatsiya ne kamanniya ne ko yar suwana ne ila a cikin zuri'arta da iyayenta da kakaranta akwai wasu mutanen kirki sai ka hango waɗannan mutanen kirki su kake matamanni kake maburi a cikin jikinta ko a cikin ruhinta ko a tsatsanta to mana suka ce za ka fi irin wannan tsatsan saboda abin da ruhin ka yi ta'alluki da shi na fata muna ganewa wannan sirri ne ne girma na neman ɗana na gari in za ka nemi budurwa to ka kalli me salahar iyayenta ko da yanta ba ma salaha bane to ka allaka ruhinka da zuciyarka akan salahar kanta da kanta na fata mun gane to da abin da mutum zai yi ya dauka wannan a matsayin mizani mai girma musamman ta bangaren haihuwa wannan ne guda ukun gashi duk mun gani kowa ya fito da abin da ruhin baban shi ya allaku da shi ko ba haka bane Maryamu ta fito da abin da ruhin mahaifiyarta ya allaka akai annabi isa ya fito da abin da ruhin na maryam ya allaka kai jibrilu annabi yahaya ya fito da abin da ruhin baban sa annabi zakariya ya allaka kai lokacin da a cikin maryamu lokacin da yake neman ta sura ka wannan lokacin asraru ne neman iyaye na gari sura ka sai mu allaka rawo kan mu wurin neman iyaye na gari a cikin iyayen su mu allaka ruhin mu da kyakkyawan salaha da kyakkyawan zato Allah ta'ala sai ba mu shi da anan gari Allah ka ba mu alfarma sai na wasu Allah samu gama lafiya da karɓi bari mu da aika mu alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah 妹妹。